من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا 22 ga watan al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da bakwai ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta 35 za mu tashi akan aya ta 36 ko? waye rike yau karatunmu na nauni tun da muka taso daga suratun nasi hazzawa nan karatu na nawa ne yau tafsiri kawai wanda sauran karatu tafsirin da muke daga suratun nasu zawa nan karatu na nawa ne wannan na? Allah ta'ala ya ce a bincika a binciko mun a ya samu wani akwai masu kokari waɗanda za ka ga suna rubuta lamba suna dauka suna rubuta lamba ko da suna gogewa waɗanda suke karatu na ƙarshe-ƙarshe suna masu lambobi yana muna iya samun labari wurinsu Allah ta'ala ya ce wa idan ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر رحمنهم كافرون وإذا رآك الذين كفروا Allah ta'ala ya ce kuma idan waɗanda suka kafirta suka gane ka in yattakhidunaka ba su ɗaukar ka komi illa huzuwan sai dai su ɗauke ka da izgili da wasa kawai zange maka dariya suna cewa a hadha allazi yadhkuru alihatakum shin wannan shine wanda yake fadin gumakanku cewa ba alloli bane wa hum bi dhikri rahmanihum kafirun Allah ta'ala yace kuma su masu kafircewa ne da ambatan Allah subhanahu wataala da ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin tsananin kafircewa kafirai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin mushrikai idan sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su zanki ganganci da izgidi gare shi bana suna cewa shin wannan kaga nunawa da suke suna cewa wannan kaskantarwa ne gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna ma'ana suna nufin wannan kaskantaccen wannan mutumin wanda ba kowa ba alhali kuma su sun san kowa ne manzalar sallallahu alaihi wasallam gidansu su ne manyan makka kaga ai kowa ta kare amma abin da yasa ake mai irin wannan wulakanci saboda ya ce ba abota ma gunki sai dai abota ma Allah kaji abin da ya hada su da shi ma'ana wannan shine wanda yake zagin gumakanku yake aibata su yake zargin su yake abkawa a cikin bata su shine ma'anan hadal ladhi yadhkuru alihatakum ma'ana shine yake zagin gumakan saboda an ce masu gumakan su ba alloli bane wai zagi kama an zage su ne an lahanta san haibanta su saraka suna cewa kakko kula da shi ku tale shi kawai kakko kakko damu da shi ba abin da za a iya yi wannan abu ne da aka faro tun kakanni da uwaye to wannan shine gangancin da suke da kuma wulakanci da suke ma annabi sallallahu alaihi wa sallama amma suna wulakanta manzo Allah da abin da yake shi cika ne ga annabi kamala ce ga manzo Allah don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa cika kuma shi yafi kowa falala wanda yana daga cikin falala da matsayi da daraja da daukaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsarkake ibada da yake ga Allah ba mai daraja wurin Allah kamar mutumin da yake ibada dan Allah kuma yake tsaya ya bauta ma Allah shi kadai kuma zala sallallahu alaihi wasallama ta ko ina ya cika bawan Allah ta ko ina bautar shi ta cika har Allah ta'ala ya zanki ce mai bawan shi subhanallazi asra bi 'abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi saboda ka bautar manzo Allah ta riga ta cika ta kai makura ta kai ƙarshe saraka suna zargin manzala da abin da yake cika ne gare shi menene cika gare shi kiran mutane da yake a tsarkake ibada ga Allah ka abota ma kowa sai Allah subhanahu wataala da kuma zargin duk abin da aka bauta ma wanda ba Allah manzala yana zargin shi wannan shine cika cikakka ba ta kasancewa sai ka zamanto mai tsarkake ibada kuma mai hada da bauta ma wanda ba Allah ba ka zan kiyaki da abin muna ganewa ko da kuma ainihin kaskantar da duk wanda ake bauta da ba Allah ba ba za ka cika mai imani ba sai ka rena duk wani wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba sai ka rena shi sai ka nuna kaskancin shi da ainihin rishin darajar shi sannan za ka zamanto cikakken bawan Allah domin la ilaha illallah mai take nuna ba abun bauta da gaskiya sai Allah aga abubuwa ne guda biyu ka kora wannan ka tabbatar da wannan saboda haka manzala sallallahu alaihi sallama sun zarge shi da abinda wato cikar shi ne kamalar shi ne manzala yana fada da abauta ma wani Allah yana kiran mutane yana jan hankalin mutane abauta ma Allah shi kadai da kuma fadin matsayi shi wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba da darajar shi to amma su kuma da suka tashi sai suka ce ai zagin sai yake yi ai cin mutunci da jin fuska yake yi ma allolinsu da suke bauta ma waɗannan kafaran sun tattara duk wata ɗabi'a wadda take mara kyawu shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara duk wata ɗabi'a mai kyawu kuma su sun sani sun san yahi su zama na kwarai sun san ba ma yadda za a hada su da shi su da kan sun sani amma me ya hada su da shi kasancewa yana fada da allolin da ake bauta ma ya ce su ba alloli bane bayan Allah ne ba su da hakkin komai na bauta to abin da ya bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wada kenan da mutanen Makka don haka su ba su da dabi'u na kwarai dabi'un su duk mugaye ne duk dabi'arka in dai ba ka bauta ma Allah shi kadai to baka da dabi'a dan halinka na kirki in dai kai ba bawan Allah bane baka san Allah ba kana abubuwa da yawa wani bangare wanda suka shayi bata tauhidi halinka baya da kyau domin kyakkyawan hali shine a tsarkake ba wai kuma an ce in ka tsarkake ibada kuma kai ta rishin arziki ba ba ai tubka da warwara ke kan za ka iske mutum da riko da addini sallah da komi da sunna da riko amma kuma yana rena mutane kaga an yi ba ai ba ke ba bangare ɗaya za ka ɗauka ba cewa ka yi a ka ba da ƙarfi wuri ka za ka riƙe nan kawai ba nan kuma ka rena shi ma addini ne kuma wanda ya koya maka ya zo maka da addinin daga wurin Allah wannan bangaren da ka rena shi bai rena shi ba kai da me za ka rena shi to duka ake haɗawa udkhulu fi silmi kafani ku shiga addini baki ɗayan ku kakka ci mutuncin kowa kakka wulakanta kowa kakka rena kowa muna ganewa ko ka ba kowa matsayin shi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan shine cika imanin ka da Allah subhanahu wata'ala manzo Allah yace fa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an turo ni ne fa kawai domin in ida gwada ma mutane dabi'u masu kyawu to kafa kai dabi'u masu kyawu kai watsi da su ka aje su gebe to kaga baka yi komi ba baka yi abin da ya kamata kai ba kenan to da haka kenan su waɗannan kafirai suna ma manzala sallallahu alaihi wasallam izgili suna mai ganganci suna mai dariya suna nuna kaskantacce ne wulakantacce ne alhali kuma abin da yake masu shine daukaka din shine girma shine mi abin da Allah ya halicci duniya dan ayi shi shine abauta mai shi kadai ba tare da an hada kowa da Allah subhanahu wataala ba Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ce khuliqal insanu min ajal an halicci mutum min ajal da gaugawa ba na halicci mutum mutum ne mai sauri mutum ne mai gaugawa yana yin gaugawan aikata abubuwa da gaugawa yake so komi ko ba haka ba in karatu ne da gaugawa musamman gaugawa dan adam ta bayyana yan shekarun nan shekarun baya mutane ba su da sauri suna ban abubuwa a hankali amma yanzu wani juyin juyi hali ya samu mutane yanzu kowa gaugawa yake kowane bangare bangaren 'yan kasuwa bangaren malamai bangaren masu mulki bangaren kowane bangare da yadda ka shiga so kake gobe ka zamanto kamar wanda dai shekara arba'in yana ta fafata kasa annan ya kai wurin haka ake ne mutum so yake in ya sa har da alkur'ani gaba ba dora haka har ya gama kuma ƙur'ani ya zanna sai ta sauri ya ta sauri kullum ya haddace wannan gobe da ya waiwaye shi babu domin gaugawa yake ma zai kare shi kuma abin a hankali yake in ka ji wani ba haushe ce sai da dalili ya bi dare ya bi rana ya hana idanun shi kwana kuma ya yi haƙuri bai zage kallon takardun ƙuranin ba ba ma ya ganin su ba zai zage kallon yaushe za a karewa ba wani abu ne na in yi lokaci ba wai mi za kai da in ka hadace ƙuranin gaugawa mi kake anya kana neman allah kau da har da ƙuranin ka gaugawa ta mi ka tsaya ka ba abin daki daki a hankali in kana da rabo ka haddace ka haddace in ba ka da rabo Allah ya san niyyarka amma sai mutum ya ta sauri mutum ya ta gaugawa mutum zai zo wurin ka neman tafsirin Qur'ani sai a mai izihi daya a fassara mai izihi daya dukkan kashi kana mai fassara ka gashi gaba da kana cewa bai ce a kara yana lissafi yawan kai kwana sattin ya sauki shi ma ya zama mi dokogawa mi ake ina za ka ya haƙuri malin da kaga yana koya ma shi ba sai da ya ɗauki shekaru masu yawa yana ta kallo ana yi sai da lokacin shi ya zanna shi ma ya zo ya zanna amma saboda Allah ka koyi tafsirin Qur'ani cikin kwana sattin izi sattin kwana sattin ba shi kenan ba to don haka kenan to yin haka ba daidai ba ne amma dabi'a ce ta dan adam haka Allah ya halice shi yana sauri yana gaugawa abkuwa abubuwan da ya sa gaba su yi maza su faru a rayuwar shi muna ganewa ko kamar yadda Allah ya ce wa kana al-insanu ajula mutum ya kasance mai yawan sauri ne gaugawa yake maza wanda yake dan adam dan yayi gaugawa ba laihi bane saboda duniyar dama mai gaugawa ce al'ajila Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al'ajila kai Allah ta'ala ya ce ku mutane kuna son duniya mai saurin karewa to haka kenan idan ya zama to danta kenan kaga dama kyan da ya gaji uban shi awwa to ya gaji duniya yayi kwaikwayo da ita shikenan dama ita ma mai sauri ta shi ma saurin yake man ba ka bai hakuri ko kuma mutum ya zo neman koyan wani littafi na hadisi ga an karanta mai babi guda ko babi biyu in baban gajeru ne sa mai da yawa shi abinda yake so a ce ya sauke ba ya iya ba sai a karanta mai hadisi hamsin in ka ce fassara ma na ƙarshen na hamsin daidai ba na farko ba na hamsin yadda yanzu ka karanta mai ba ya mai da maka to ina ga an koma na warko da ya yi shiru sai ba komiya da in ya je gida ya nazari kuma in ya je ba ya nazarin shi da ya ba ya ga ya mai yawa ba ya karantuwa sai ya rihe ya shi kuma gobe ya dawo shi ya guri shi ma zai sauke wannan littafin to kaga wannan ba ladabi bane na na karatu ba haka mutumin da yake kasuwanci haka mutumin da yake aiki karkashin wani daga ya kosa ya gaji yana zazzari shi ma ya zamanto kamar wannan mai gidan nashi to dabi'a ce ta dan adam Allah ta'ala ya ce khuliqal insanu min ajal mu'minai suna gaugawan azaban Allah subhanahu wataala ga kafirai suna ganin na wata suna ganin an dade ba masa azaba ba saboda suna zagin Allah suna bauta ma wani Allah suna fada da addinin Allah suna ganin mi an dare Allah subhanahu wataala bai kama su da azaba ba su kuma kafirai suna ainihi wato juya baya suna kin yarda da sakon da Allah ta'ala ya aiko manzo Allah da shi kuma su ma duk da kafirai ne suna cewa ai maza ai masa azabai in gaskiya ne su suna bari ne saboda karyatawa saboda taurin kai haka ne ko na'am Allah ta'ala ce khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati Allah ya ce gaugawa mi kuke yi da sanne zan gwada muku alamomin iko na fala tastajiluna ku bar gaugawa me na sauri da sannu sannu sannu ni Allah ta'ala mai rahama ne ni Allah mai jinka ne mai tausayi ne ni. ba da kai mana ba daidai ba zan kama ka ba ina saurara maka ina tausaya maka saboda rauni gare ka amma a hankali a hankali wata rana za ka gani da idanunka zan nuna maka Allah kiyaye alhali
wa yaquluna Allah ta'ala ya ce kafirai suna cewa mata hadal wa'du yaushe ne wannan alkawarin na azabar da ake mamu cewa in mun yi kaza ba mu yi daidai ba in mun bauta ma wani Allah in mun yi fada da manzon Allah ko da alqur'anin da yazo da shi daga wurin Allah ga azabar da Allah zai zo yaushe ne za a azaba in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne ba su san shi kuma Allah ta'ala jinkirtawa yake ba Allah subhanahu wataala ba ya gaugautawa jinkiri yake yi kuma Allah bai kyale ka in ka gaya maka jinkiri ba kyale kai ba wa wa ma kana rabbuka nasiya ba mance kai ba Allah bai mantuwa yana tuna da kai sai dai Allah yana da hakuri Allah hakuri gare cikakke cikakken hakuri ke ga Allah don abin da kai mashi zai hakuri saboda so yake ka gyara so yake ka bari so yake yi ka shiga karkashin rama shi duniya da lahira ya sa bai kokarin hallaka ka domin ya hallaka ka ta kare maka sai ta saurara maka ita baka dama ka tuba ka gyara mana ka dawo babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala hakuri ko na halimun gafur Allah ta'ala mai yawan hakuri ne hakurin shi ya kai ƙarshe domin shi Allah komai na ya ƙarshe ne to hakurin shi ma ƙarshe ne na'am da Allah baya da hakuri da ai ban- da ba a yi mu ba ma. da ba mu zo duniya ba ka yi lissafin matarka ko ɗanka wanda yake ma fitilci ya kake ba rashin haƙurinmu ba ne yake samu ya haɗe mu ba mu yadda su zaka to Allah bai korarka ko mi kai ba ya korarka kana nan a cikin ramashi yana baka ci yana baka sha yana baka sutura amma mu ba mai yawa matarka in ta kawo maka nan me kake mata rabuwa kake da ita za ka yi mamakura ya da adam kure ka yake yi. ɗanka ma haka nan haka yaranka wanda ke ma aiki mai gadinka haka nan haka duk wani wanda kake ɗawainiya da shi shi kuma ba ya gani kana mai yana butulce ma kana mai yana zaginka za ka iya haƙuri a yi ta yi ba ka iyawa mafi karancin abu ka dace ka ce to shi kenan ka ta ka yi haraka ka nima yi haraka ta mutum ba zai iya ba a ce mutum kana dauke da nauyin shi kana dauke da ɗawaine shi duk wata bukatar shi kai ke mashi amma kuma kullum zagin ka yake kullum aibata ka yake za ka yi haƙuri za ka yi haƙuri ɗaya biyu uku hudu biyar akwai inda za ka yi aka ce kai kabari kawai ya ce wani ya mashi to Allah ta'ala shi haƙuri ga rai kadiba kaga fir'auna shekara 100 nawa yayi yana mulki namarudu shekara nawa yana mulki hamana shekara nawa yana zama na na daman fir'auna me aka mashi karuna me bai yi ba ba rana dai ba rana bi ba rana uku ba shekara dai ba bi ba uku ba Allah ya mai azaba ba an dade an dauke lokaci to hakuri irin na Allah babu shi domin shi Allah ne dama komai nashi ya sha bamban da halitta laisa kamithlihi shay'un na'am babu wani abu wanda yake kama da Allah ta ko ina komai na Allah daban yake da na halitta to shi yasa Allah ta'ala sai ya kyale mutane ba ya gaugauta musu da azaba ga su kuma suna cewa yaushe ne azaba a zo wurin manzo Allah haka a ce a ce kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ka ga ya mu ranar da za a yi mu azabun muna jira suna gaya ma mai haƙuri ne shi ma ko ba haka ba suna gaya ma mai haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi in ba dan haƙurin manzo Allah ba shike da nan take sai ya ce Allah ya masa azaba su gani yanzu a kama wasu su gani amma sai manzo Allah ya kyale su sai dai ya murmushi ya kyale su to Allah ta'ala yana haƙuri sai dai Allah yana sama duk wanda ya mai ba daidai ba lokaci wanda yake iyakantacce lokacin da yi ba Allah zai kama shi likulli ummatin ajalun kowace al'umma tana da lokacinta fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun idan ajalin su yazo to ba za su yi jinkirin wannan ajalin ba kuma ba za su gabace shi ba rabbukal ghafurur dhur rahma ubangijinka Allah mabucin rahma ne in ya sha yuzhibukum ko law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adab da Allah na kama mutane da aikin da suke aikatawa wanda ba ya so da Allah ya yi musu gaugawan azaba Allah ya ce ballahum maw'idun a'a suna da dai alkawarin da Allah ya kance musu lan yajidu min dunihi maw'ila Allah ya ce ba za su taba samun wata mafaka ba koma bayan shi idan azabar ta zo to babu wurin tserewa kuma wani wuri Allah ya ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijin ka Allah shine mawadaci mai rahama in ya sha yuzhibukum Allah ya ga dawa zai tafi da ku kawai wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha sai ya zo da waɗansu mutane bayan ku abin da ya ga dama kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin akharin kama yanda Allah ya halice ku daga wasu zuri'a na mutane daban kuma sai Allah ya halice wasu su ma daga wata zuri'a daban ya riga ya gama da ku ya halaka ku wani wuri Allah ya ce walau yau akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba da Allah yana kama mutane da zaluncin su da zaluncin da suke yi da kafircin da suke yi da munafici da shirka da suke yi da bauta ma wani Allah da suke yi Allah ya ce da bai bar kowa akan kasa ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah subhanahu wataala yana masa jinkiri zuwa wani lokaci wanda Allah ya faɗi me yasa saboda hakurin Allah haka Allah yana sa ma kowa lokaci yawa idza jaa ajaluhu fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun to haka Allah subhanahu wataala ya gaya makafirai a nan gurin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin sai Allah ya ce law ya'lamu alladhina kafaru da dai kafirai sun san mummunan halin da za su shiga ciki a lokacin da azaba za ta zo musu hina la yakuffuna an wujuhihim nara lokacin da ba za su iya kare makansu wuta daga fuskokin su ba wala an zuhurihim haka ma ta bayan su wuta gaba da baya dama da hagu ta ko ina wuta ce wala hum yunsarun kuma ba za su iya neman taimako a kawo masu taimako a hidda su daga azaban Allah ba da sun sani da ba su faɗi wannan magana ba da ba su nema Allah ta'ala ya zo musu da azaba da sauri ba suna ganewa ko Allah ya ce a bal tatihim baghta a azaban Allah za ta zo musu abke za ta zo musu ba zato ba tsammani ba labari ba gargadi ba ce musu gata nan ta taho kawai za ta zo musu kwatsam ba ta bayatuhum sai ta rikitar da su ta rudar da su wala yastati'una raddaha Allah ce ba za su iya maida ta ba ita azaba in ta zo kuma Allah subhanahu wataala kakkai tunanin kullum azaba shi ta wuta ce a da ruwa ma yana azaba da ruwa Allah na azaba haka shekara bi an an dan an dan yi mana azaba ta ruwa ko ba haka ba ruwan na ran nan kowa faɗin sai ki domin ba wanda suka kyale kowa sun taba shi domin ba su taba gidanka ba sun taba gidan dan uwanka kowa sai da suka taba garin nan kuma ruwa ne kawai abinda muke ta addu'a ne Allah ya kawo ya kawo sai ga mu da hankali ya tashi to Allah ta'ala yana azaba ta ko'ina inda Allah ya ga dama wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin rundunar ubangijinka sai shi Allah subhanahu wataala wa ma hiya illa zikra lil bashar ba komai bace ba ce tunatarwa ce ga bil adama to da haka idan azaba din nan ta zo Allah ya ce fala yastati'una raddaha ba za su iya maida ta ba me yasa saboda lokacin suna kaskantatu suna mafi rauni ba su iya ba yanzu ruwan nan ta ina ne zaka ture su ruwa da suka yi ruwa a ran nan mutane cewa suka zangi da ƙasa da ruwan ke hidawa ya haka ne saboda ƙasa ta sha ta ƙoshi wadda aka ba ta rikewa in sun shiga sai ta medo su wani ma cewa daga wani wuri ne suke ta gangarwa ba ruwan sama ba kaga da an gigici ba ta ba hatuhu duk ta gigita kowa to kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ruwa ne saboda rahama gare mu domin gyaran da suka yi ya yi bannan da suka yi ko ba haka ba wala hum yunzaruna Allah ta'ala ya ce kuma idan azabar ta zo ba za a saurara musu ba mana ba za a jinkirta musu ba ballantana Allah ta'ala ya tsaida musu azaban a wani lokaci to da sun san irin wannan halin da za su shiga cikakken sani to da ba su nemi gaugawan a zo masu da azaba ba da sun ji tsoron Allah subhanahu wataala tsoron Allah mai tsanani to sai dai yayin da wannan sanin da Allah yake lau ya alamu ya tashi daga zukatansu babu shi to wanda sun sani din to ba sani ba kenan babu sanin mun gane ko to da ba su faɗi wannan maganar da suka faɗa ba kuma da ba su yi izgili ba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da maganar da suka yi can baya cewa a hadar ladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahmani hum kafirun to Allah subhanahu wataala baya ya faɗi wannan cewa ga irin izgili da ganganci da kaskanci da wulakancin da kafirai suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ba manzan Allah haƙuri ya lallashi manzan Allah cewa wannan ɗabi'an al'ummomi ne waɗanda suka gabata tare da manzanninsu irin halayen da ake nuna ma to haka aka yi ma waɗanda suka gabace ka Allah ya ce wala qadistu zi'a bi rusulin min qablika lalle an yi izgili da manzannin da ke gabaninka fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai ya sauka ga waɗanda suka yi izgili ɗin daga cikinsu ma'ana azaba ta sauka gare su ma kanu bihi ya stazi'una ma'ana sai kai kai koma kan mashekiya abinda suke izgilin da shi sai Allah ta'ala ya maida masa abinsu kuma Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli makirci mummuna da abin da ka kulla magargashiya ta cuta ta yaudara da kai don ka cutar da wani to baka cuci kowa ba kanka ka cuta domin bala'in nan koma maka yake wa yamkuru da wa yamkurullah suna makirci Allah na mera masu makircin su wallahu khairul wakil Allah subhanahu wataala shine mafi alherin wanda yafi kowa iya mai da makirci babu wanda zai kare ka daga abin da ake kulla maka kama Allah idan Allah ya kare ka to ka zama kararre to ma Allah subhanahu wataala shi ya san ta ina aka kulla ma ta ina zai zo maka sai ya tare sai ya shiga maka abin Allah ya kiyaye amin to saboda haka azaba ta shi daga gare su kuma duk waɗansu dalilai na kamna na soyayya na rungumar juna duk sun yanke masu gaba daya da haka kenan kamar Allah ta'ala yana ce ma mutanen makka ne su ma su kiyayi abin da ya samu waɗancan waɗanda suka ƙaryata annabawansu kai ya same su wa ya ƙomi la yi jiriman na kun shiƙaƙi an yi sibakun mitlu ma saba ƙauma nuhin au ƙauma hudin au ƙauma salih wa ma ƙauma lutin minkun bi ba'id annabi shabi ya ce kai mutane na kai kiyayya da ni da saba mani ya ɗauke ku ina tsoron ku zan ki saba mani irin abin da ya samu al'ummomin da suka same ku su ba ya same ku wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id annabi shabe yace mutanen annabi lutu ba ne ba ne suke da ku ba ba dade ba Allah ta'ala ya juye masa gari to ina tsoron kuma Allah ya maka wata azabar wadda take ta ga gama gari gaba daya ta kare dangi da karar da ku gaba daya ku kiyaye Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye to bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fama da shi da mutanen Makka yayi daga akai artabu akai kwashi ba dadi da Annabi alaihi salatu wasallam da shi da mutanen Makka yana kiran su zuwa ga Allah su kuma suna kiran shi zuwa ga bauta mu gumaka to sai Allah ta'ala ya dawo da yi mun bayanin bayyana kudurar shi da ikon shi da iyawar shi Allah ya ce kul man yakla'ukum bil laili wan nahari min rahman ka tambaye su ka ce masu wane ne wanda yake tsare ku da daddare da rana daga mai rahama ma'ana in Allah mai rahama ya nufe ku da wata azaba da daddare ko da rana ku gaya mana wa zai kare ku da gare ta balahum an dhikri rabbihim mu'ridun Allah ta'ala ya ce a su dai masu kau da kai ne daga ambatan Allah mahalicinsu ma'ana Allah ta'ala yana gaya ma nabi sallallahu alaihi sallam gashi yawo waɗancan waɗanda suka rike waɗansu alloli wanda ba Allah ba cewa lalle su suna bukata zuwa ga taimakon Allah subhanahu wata'ala mai cikakkiyar rahama wanda rama shi ta shafi mutunan kwarai da mutunan banza Allah ta'ala kowa rahama yake mashi da daddare ko da rana wane ne wanda yake iya tsare su daga Allah wake tsaron su wake kare su daga duk wani wanda ya nufe su da cuta kul man yaklaukum ka gaya musu wane ne wanda yake tsare ku wanda yake kare ku yayi tsaron ku Allah ne fa idan kuna bacci wake tsaron ku ba ke tsare ka kan shimfadarka idan ba dare halittu hitawa suke da wannan ba amma Allah ta'ala yana tsare ka da mi yana tsare ka da mala'iku ya ba mala'iku tsaranka kowa cikin mai yana da mala'ikun da ke tsaron shi wa inna alaikum lahafizina lalle akan ku akwai masu tsaron ku له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله yana da masu tsaron shi gaba da baya suna tsare shi daga umarnin Allah subhanahu wataala ku kaga kenan a lokacin da kake bacci bisa shimfiɗar ka babu wanda yake kare ka sai Allah subhanahu wataala lokacin da duk gabobin ka gaba ne sun saki ta yi sananda komai yana yi zuwa ma abin da ya ga dama amma Allah ba zai bari ba Allah ya ce wannan bawan na ku tsare shi dan adam ne kuma ne tsaren shi haka da rana lokacin da muke bazuwa muke watsuwa muna ta yare ma abinci wake kare mu lokacin da mun rabkana mun shagala in kana gida Allah ke tsaron ka in ma ka hito kana fafata kan nema abin da zaka ci ka kai ma iyalinka nan ma kaga ka rabkana me kake tunani baka tsaron kanka abin da kake tunani noman da zaka samu waka ci ka kai ma iyali ita kake nema wannan lokaci hankalinka ya dauko a ke tsaranka Allah ke tsare da kai tsaraka babu wanda ya sai tsare ka a wannan lokaci sai Allah subhanahu wata'ala ma'ana kama Allah na cewa akwai wanda yake tsaron ku wanda ba Allah ba ba mai tsaro sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ce bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun su ne mutane suna kauda kai daga ambaton Allah madadin su shi yasa suke shirka da Allah domin Allah na maka kai ba ka mashi Allah ya yi maka abinda komi za ka yi ba za ka iya biyan shi ba kyauta ruwa Allah ake tsaranka kyauta ko dala ba ka biya ibadodin da aka dora ma ba biyan kudin tsaron da ake maka ne kake ibadodi da an sama su gajeru masu ɗan lokaci amma kuma duk da haka nan ka samu mutane da yawa ba su saboda haka da mutane sun maido hankalin wurin ambatan Allah mahalicinsu suna karatun alkur'ani suna koyon ilimin kur'ani suna aiki da shi da koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta alkur'ani da sun karbi nasiha da Allah ke musu nasiha da manzan Allah ke musu to lalle da sun samu shari'a da sun zamanto mutanen kirki da sun natsu kuma da sun samu dacewa cikin al'amarinsu gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya ce amlahum alihatun tamna'uhum min dunina koko suna da waɗansu alloli ne waɗanda suke tsaransu ba mu ba muna ganewa ko waɗanda idan mun nube su da wani abu waɗannan allolin nasu suna da ikon su kare su daga wannan abin da muka nube su da shi ko ba su da iko sharnin da zai saukowa gare su allolin suna iya kare musu Allah ya ce la yastati'una nasra anfusihim su allolin ba su iya taimaka ma kansu muna ganewa ko wala hum minna yushabun kuma su ba za a taimake su daga wurin mu ba saboda haka kenan ba mai tsaro sai Allah subhanahu wataala ba wanda zai kare ka daga abin da kake sauna kake jin tsoron ya same ka sai Allah subhanahu wataala saboda haka mu ji tsoron Allah mu ƙara bin Allah mu ƙara riko da addinin Allah ba mu da kamar shi ba mu da kamar Allah subhanahu wataala kuma ba mu da kamar addinin Allah kuma ba mu da kamar dukan Allah da haka mu yi riko da waɗannan abubuwa za mu ci nasara a cikin rayuwar mu duniya da lahira za mu samu walwala za mu samu farin ciki za mu samu nutsuwa cikin rayuwar mu Allah ta'ala ya azurta mu da waɗannan abubuwa Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana
shi wannan ko ya halatta mutumin da mutum da ya ya lalata yarinya waje aure ta san su idan su rahama juna a asiri
waya halitta mutumin da ya yi ya bata mace yarinya haka budurwa budurwar shi ce ya bata ta ya halitta ya aure ta ya halitta ya aure ta amma ba wai wai don su rawa majunansu asiri a ya halitta ya aure ta bayan ta yi istibrai in ciki ne kuma a bari sai ta yi shi sai asirin ya tonin ya so sai a yi auren ba wannan ba rihin asiri ba ne to na asiri a yi aure da ciki Allah ya kiyaye na'am ya ce mala mutum da ya wanka istimna iya yi wai ce sannan ya yi wanka idan mai da kayan wai akwai laifi
mutunan da ya yi istimna'i mana ya jawo mani da kanshi ya abin da mani shi ya hito in ya yi wanka wai kayan da yawan na istimna'in da su wai halitta bai da su ga jikin shi ba su da komai inda ba taba in sun taba a wanke in masu taba ba kuma su da wani abu Allah ya kiyaye amin
istimna'i mutum ya jawo mani da hannun shi da kanshi wani abu wanda yawancin malamai sun tafi akan baya da kyawu haramun ne daga cikin abubuwan da Allah ya haramta na'am Allah ce yana son wani ƙarin bayani dangane da aure an ce wai idan mutum ya fara aihuwar ya mace shi ke nuna wato wai auren yana yana da albarka yana tambaya in haka ne
yana tambaya wai a an ce idan mutum ya aure ya fara haihuwa ya mace wai auren alama zai yi albarka ke wannan dumumuwa ne na mutane kawai ya mace ba ita ke da albarka ba ɗaya namiji ba shi ke da albarka ba allah ne mai albarka duk wanda allah ya baka allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka ka roƙi allah albarka ka roƙi allah nagartarsu Allah ya ce ya bu liman ya sha'u inasa wa ya bu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqima yadda Allah ya ga dama ne in ya ga dama ya fara maka yawa da yaya mata in ya ga dama ya fara ma da yaya maza in ya ga dama ya cakuda maka yadda Allah ya dai kai ta roƙon shi ya sa masa albarka domin albarkar daga wurin shi take zuwa ba daga wurin ɗanka ba na'am
ya ce mala wai wani ɗalibi ne ke wahalar shi ya ce don son wanda ya ce bai ɗauke shi da darasha ba ya ce ya kamata yi
ya ce wani ɗalibi ne wai a, almajirin shi ne a tafi da ɗalibi ne almajirin shi ne yake ba shi wahala yana wahalar da shi baya zai da shi hakuri za kai idan kai malami baka yi hakuri ba za yi hakuri daga wurinka ake ganin hakuri ya hito saboda haka hakuri za kai da almajirinka ya yi ta hakuri kai ma watakila haka malam ya ta hakuri da kai haka zama malami kai ma sai kai ta hakuri kana nasiha kana ban magana har Allah ya shirye da shi domin a, ita balaga ko ina akwai ta cikin makaranta akwai balaga cikin harkar ilimi akwai balaga akwai ɗalibinka wanda in ya ɗan karanci wani abu sai zage ganin hawa da kai da shi sai ta yi kamar yadda fagen kasuwa ma haka ne yawa wani yaro in ya ga ya ɗan daga kudin sun kai miliyan goma to sai ta kallon ma wai akwai ma masu kudi maradi wanda yana gani yanzu da abin da yake so sai yi shi a bangaren shi da yana yawa yan bukatun shi ne na rayuwa yan takalma da yan hullun shi da yan kayan sawa dai haka ya iya yi haka sai ko ina akwai balaga kamar yadda ka san shekaru shekaru na balaga shekara sha uku sha hudu sha biyar sha shidda ko ya ga yaro ya irilici bijin magana kowa kaga uban shi na mai fada yana shi ma yana yana kawai sai a zuwa matsa ba mutane kawai idan an ga mutane kawai an hange su kawai hakan yadda ka sayar wannan balaga to cikin ko ina akwai duk wani wanda ya kai wani mataki cikin rayuwa to sai wannan balagar ta same shi to saboda haka hakuri za a yi sai ta hakuri ka bi shi da lalama da hikima da azanci da dabaru ba Allah ya sa ya gane hanya mai kyawu ya gane abin da yake ba daidai ba ne na'am
wanga yake na barin addu'a wanga ne zai kuma bar da wanga yake ya samu karuwa an gaji ne yana bara addu'a game da ayyukan karuwa da da ya samu sannan kuma wannan bara addu'a ga wayo mutane wanda bayan Allah wanda an kai kidnapping su wannan shi kuma bara addu'a bisa ga kasuwancinsa
sai dai bara addu'o'i ne ake yi wannan bara addu'a da ainihi yaran shi ko kuma yan uwan shi da aka kama aka saci an ji sai an ba da kuri yana bara addu'a Allah subhanahu wataala ya taimake su ya sa a sake su wani kuma akan kasuwar shi wasu kuma akan wasu bukatunsu daban duka dai Allah ta'ala ya biya maka bukatar shi sa'annan kuma wasu suna baran addu'a kamar yadda dai kowa ke baran addu'a ga yaran mu waɗanda za su kutsa ma jarabawa kwanan nan jarabawa babba muna fatan Allah ta'ala ya ba su sa'a Allah ya sa da yawa su samu Allah subhanahu wataala ya sa su bada mamaki bana irin yadda ake tsammanin abin Allah ta'ala ya sa kai hakan Allah ta'ala ya sa abin ya zo da sauki da rangwami ku sa yayanmu da yawa su samu kuma su samu gaba su ma ba babu wanda za a kara maimaitawa duk gaba su canye Allah ya sa haka ne waɗanda kuma suka yi wannan jarabawa karama suka faɗo za su sake maimaita jarabawa amma sun yi Allah ta'ala ya ba su sa Allah ya sa duk su wuce gaba daya Allah subhanahu wataala ya samu abin da samu albarka waɗanda ba su samu ba kuma Allah ya ba su hakuri kuma ya ba su ladan jarabawa da ya jarrabe su da ita kuma muna fata Allah ta'ala ya ba su hakuri su dawo ba da su saki su ba su samu su samu kuma abin da suka samu ya amfani kowa da kowa Allah subhanahu wataala ya amsa mana Allah ya kawo mana karshen duk wata wahala da muke ciki ƴaƴan mu kanana da manya maza da mata Allah ya shirya su Allah ya kare su daga sharrin shaidanu da aljannu da mutane ma gaba daya Allah subhanahu wataala ya saba rayuwar su albarka ya kare su daga duk wata talalabiya daga duk wani lalacewa Allah ta'ala ya ba su ilimin da zai amfani addini da ƙasa da al'umma gaba gaba daya Allah in ka ba su aiki ka ba su aikin da zai amfani kowa da kowa ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai da son junanmu da rungumar junanmu Allah subhanahu wataala ka samu kari da duniya lafiya waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya suna tare da mu a nan ko suna gida ko suna a likita suna jiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu rasuwa kuma Allah ka ji kansu da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka sa mu kari da duniya lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin gidajenmu Allah ka haɗa kanmu da mu da iyalanmu ya Allah matanmu da 'ya'yanmu ya Allah Allah ka raba mu da hatsaniya Allah Allah ka raba mu da rashin fahimtar juna ya Allah Allah ka sa mu so juna mu rungumi juna a cikin gidajenmu ya Allah da mu da makwabtanmu ya Allah da mu da mutanen da muke zaune da su a gari guda ya Allah da waɗanda muke mu'amala da su ya Allah da waɗanda muke zanda da su a cikin ƙasarmu gaba ɗaya nesa wajen babu wajen sa a yi ba sai na abin nan ba muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karba mana da addu'o'i mu gaba Allah ka ba mu cikakken hada kai da son juna Allah ka sa mu zamanto ƴan uwan juna kamar yadda ka umarce mu ya Allah Allah ka sa mu zamanto tsintsiya madaurin ki da ya Allah Allah shugabannin mu Allah ka gyara mana su ya Allah Allah ka sanya musu tausayin mu ya Allah ka sa da abin da za su yi za su yi ne domin amfanin mu ya Allah domin karo mu da ci gaban mu ya Allah dukiyar da suke nemo mu ya Allah ka sa ta amfane mu gaba ɗayan mu ya Allah Allah ka kore musu makirci da kaidi da ake kulla musu ya Allah jami'an tsaron mu da suke ya Allah ka kare mana su ya Allah daga harare yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah duk wani kwantan mauna da za a masa Allah ka tona asirin shi ya Allah Allah duk inda za su gamuwa da su da yan bindiga ya Allah duk ta inda za su hito masa Allah ka sa su fatattake su ya Allah Allah ka sa su rididdige su ya Allah Allah ka sa su fata fata da su ya Allah Allah ka kawo karshen ta'addancin da ake mana kasan mu ya Allah a ko ina ne ya Allah kuma Allah duk lokacin da za a kawo mana hari ya Allah ka tsare mana dukiyar mu ya Allah ka tsare mana dukiyar mu ya Allah Allah kada ka bar waɗannan azzalumai su zanki bata mana dukiyar mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ka amsa mana ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka sa wannan damuna ta zamanto damuna ce mai albarka ya Allah wanda za mu samu ci maka da muka shuka ya Allah mai albarka mai yawa ya Allah wanda za ta kawo mana karshen rishin abinci da muke fama da shi ya Allah karshen yunwa da muke fama da ita ya Allah karshen rishin aiki da muke fama da shi ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka ƙara mana sanka da san annabin ka ya Allah da san alqur'ani mai girma ya Allah Allah ka ƙara mana sanka da san annabin ka da alqur'ani mai girma ya Allah Allah ka sa mu zamanto al'umma guda da ya Allah wadda take bauta ma Allah guda da ya Allah wadda take bin littafi da ya Allah wadda take bin annabi guda da ya Allah Allah ka ƙara mu musulunci daukaka ya Allah Allah ka ƙara mu kafirci roshewa da wacewa ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين gobe gobe da Allah ya kai mu malam ko ya hakuri gobe ma sai a hankali ko ma babu karatu wani uzuri ya same ni a yi hakuri can ba a yi ba kuma wannan satin ma ga yana insha Allah a ranka muku Allah ya insha Allah a ranka muku a ranka muku ranar gobe waccan dai ba ta rankuwa amma insha Allah a ranka muku ranar gobe insha Allah Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya biya mana duk bukatunmu assalamu alaikum wa rahmatullah